الحمد لله الحمد لله الذي شرح صدور عباده للهدى ويسر لهم سبيل الاستقامة على الدرب لنيل العقبى أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله وبهداه اهتدى أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه في سركم وعلانيتكم واسلكوا سبيل نيل مرضاته تفوزوا وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوفقى عباد الله اعلموا أن الهداية أعظم هدف ينشده المؤمن وأغلى غاية تسعى له الإنسانية إنها محض السعادة ورداء الأمان والاطمئنان إنها الحبل الممدود الذي يسلك به الله جل وعلا إنها الطريق الأوحد الموصل إلى رضا الله وجنته إنها أمل المتقين وشغل تفكير الصالحين وسيرة الأنبياء والمرسلين فهذا الخليل عليه السلام يقول ويدعو وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين ووهبنا له إسحاق ويعقوب وهذه في آية أخرى يقول تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ويقول الله تبارك وتعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده روى أحمد في مسنده والطبران من حديث عثمان بن أبي العاص وامرأة من قيس أنهما سمعا النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدهما سمعته ويقول اللهم اغفر لي اللهم اغفر ذنبي وخطئي وعمدي وقال الآخر سمعته يقول اللهم أستهديك لأرشد أمري وأعوذ بك من شر نفسي وروى مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم اهدني وسددني واذكر الهدى هدايتك الطريق واذكر السداد سداد السهم وعن سعد بن وعن سعد رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علمني كلاما أقوله إلى أن قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وهكذا كان هم النبي صلى الله عليه وسلم وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر والموعود بروح وريحان ورب راض غير غضبان أن يكثر من الدعاء بالهداية فكثيرا ما كان يدعو اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن wala wa musulmi bayan godiya ga Allah da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina jan hankalinmu baki ɗaya mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka kuma mu kiyaye shi mu san cewa yana ganinmu ya san abin da zuciyarmu take tattaunawa take jujjuyawa a kansa ya kuma san abin da muke aikatawa yana ganinsa mu kiyaye shi in mun ɓoye mu ji tsoronsa in muna bayyana a cikin mutane mu ji tsoronsa ya ku bayin Allah ku shiga kuma ku bi hanyar da za a nemi yardar Allah subhanahu wa ta'ala in kuka yi haka za ku tsira kuma za ku samu babban rabo sannan ku yi riko da musulunci wanda ita ce ko in ce shi ne al'urwatul wufqa amintacciyar igiyan nan da ba ta tsinkewa duk wanda yake so ya kai ga Allah ya samu tsira Allah kuma ya sanya shi a aljanna to ya riko da musulunci babu wani abu da Allah zai karba in ba musulunci ba ya ku bayin Allah ku sani cewa shiriya Allah ya sanya ka a hanyar shiriya ya maka gam da katar ka bi hanyar daidai ya shiryar da kai ka bi hanya dodar to yana cikin mafi girman ko in ce shine mafi girman abin da dan adam yake burin ya samu kuma burin da dan adam yake da shi da wata manufa da yake so ya cimma to wallahi bata kai shiriya ba da tsayuwa akan hanya duk abin da kake so a duniya duk abin da kake so ka samu a wannan rayuwa to bai kai Allah ya shiryar da kai zuwa ga hanya ba ka duba ka gani irin fagam-fagam a rayuwa da yake gudana ga duk wanda ba musulmi ba sai ka duba kanka sai ka ga cewa Allah ya ɗora ka akan hanya wannan wajibi ka tuna wannan ka gode wa Allah kana da ubangijin da idan karkata ta zo za ka roƙe shi ya dawo da kai kan hanya kana da ubangijin da in bala'i ya zo za ka jingina da shi kana da ubangijin da za ka je kai kuka a gabansa ka juye bukatunka ya biya maka wannan gatan banda mai musulunci babu wanda ya same shi kada ka ɗauka Allah bai san da kai ba ka ji tsoron Allah ka yi murna da wannan shirya da Allah maɗaukaki ya ɗora ka a kai lalle ya ku bayan Allah shirya zuwa ga hanya ita ce tsantsar sa'ada da farin ciki da cimma buri da samun abin nema sannan kuma shirya akan hanya ita ce riga ta aminci da nutsuwa in mutum ya same ta to Allah ya lulluɓa masa riga ta samun aminci natsuwa kwanciyar hankali a wannan rayuwa kuma yana cikin masu kwanciyar hankali da natsuwa a rayuwa ta gaba kuma sannan ita ce igiyar da Allah subhanahu wa ta'ala ita yake zuro wa mutane su kama domin ya tsirar da wanda zai tsirar daga cikinsu ita ce hanya ɗaya wadda idan mutum ya bi ta zai samu yardar Ubangiji ya samu shiga aljanna ya ku bayan Allah bayani akan shiriya da tsayawa akan hanya in shi kadai za a yi ta gaya maka a kullum a nasihar da za a yi maka a nuna maka falalar da Allah yake da ita a kanka to ya isa a ce rayuwarka gaba ɗayanta ta ƙare a godiyar Allah akan wannan ni'imar ita kaɗai ko da baka tuna ni'imar ido ni'imar baki ni'imar hannu ni'imar kafa ni'imar abinci ni'imar dukiya ko baka tuna wannan baka tuna kawai ni'imar Allah ya sanya ka akan hanya bai batar da kai ba ka zama musulmi to wannan ya isa a ce rayuwarka gaba ɗaya godiya ce ga Allah subhanahu wata'ala sannan wannan abu na shirya shine abin tunanin salihan bayi da sirar annabawa hanyar su kenan kullum ga su shiryayyu Allah ya shiryar da su Allah ya alkawarin ba zai batar da su ba amma duk da haka roƙon shirya suke yi ga annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yana cewa Allah maɗauki kai yana ba mu labari a kansa wa idh qala ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun ka ambata yayin da annabi Ibrahim yace wa babansa mahaifinsa da ya haife shi ba a kan shirya yake ba ya ce da shi da mutanensa ya ce da su inna ni bara'un mimma ta'budun ni na barranta ba ni ba abin da kuke bautawa hanyar da zan bi ba ta bautar gumaka ba ce ya gaya wa babansa da mutanensa wannan sai ce illa allazi fatarani sai wanda ya halicce ni sai wanda ya kage ni ya halicce ni fa innahu sayahdin lalle shi shine zai shiryar da ni shine ke shiryar da ni shi ke bani abin da nake ci shi ya dora ni akan hanyar nan ta isa in bauta masa shi kadai sannan Allah madauki ya bamu labari dangane da annabi Ibrahim a suratul an'am wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub kuma mun baiwa annabi Ibrahim mun bashi ishaqa mun bashi yaqub kullan kowanne ɗaya daga cikin waɗannan hadaina mun shiryar da shi wa nuhan annabi nuhu shi ma hadaina min qablu gabanin su waɗannan shi ma mun shiryar da shi waye mai wannan shiryarwar Allah wa yake shiryarwa ku duba ya ambaci annabawansa yake shiryarwa yana ba mu labarin shiryar da yawa annabawansa to ya kai bawan Allah da ba annabi ba ba ka da tabbaci a rayuwarka ka ji cewa baka bukatar ka roƙi Allah ya shiryar da kai don haka babbar addu'ar da take cikin sallar da muke yi ita ce ihdinas siratal mustaqim shi yasa kuka ga a karatun fatiha bayan mutum yayi yabo ga Allah alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin sai aka tabbatar masa da ubudiyya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in to addu'ar farko ba ita ce ba mu dukiya ba mu kuɗi ba mu kaza ba mu kaza ba a'a addu'ar farko ita ce ihdinas siratal mustaqim don haka babu abin da ya kai ka roki Allah ya shirye ka ba a alfahari da shirya ka ce aini na riga na shiryu bata ma ba zai biyo layi na ba wannan irin abun in kana yi sai Allah ya jarrabe ka sai ya fitine ka a addinin ka sai ya karkatar da kai akan ko in ce daga kan hanya Allah ya tsare mu الإمام أحمد da tabarani sun ruwaito daga hadisin Uthman bin Abil As da wata mata daga cikin Banu Qais cewa sun ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin su yana cewa ni na ji manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma ighfir dhanbi wa khata'i wa amdi ya Allah ka gafarta min zunubi na da kuskure na ka ga har kuskure kuskure da ba a kama mutum da shi amma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya Allah ka gafarta min kuskure manyan bayin Allah in sun yi kuskure ma roƙon Allah suke gafarta musu mu ga mu yanzu zunubi muke yi babba babban zunubi da ƙarya da zina da liwatsi da giya da caca shaye-shaye duk ana aikata su amma mutum ya rasa lokacin da zai ce ya Allah ka gafarta mu su kuma waɗancan manyan bayin Allah ba zunubin su kai ba kuskure ma su kai wanda Allah ya ce ya gafarta masa abin da yi da abin da bai ba kuma ya tsare shi daga yi amma kullum babbar addu'a sai ita ce ya Allah ka shiryar da ni to ina kuma kai wanda baka samu wannan gatan ba amma kana saban amma kuma baka tunanin ka tuba zuwa ga Allah ɗaya daga cikin su kuma yake cewa ni abin da naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shine Allahumma astahdika li arshadi amri ya Allah ina roƙonka shiriyarka ka bani shiryarka ga mafi shiryuwar lamarina ma'ana duk lamarina ka bani mafi shiryuwa wanda ya fi tsayawa akan hanya ya Allah shi nake roƙonka wani idan yayi addu'a kullum abin da yake so shi kadai yake so a ambata masa ya Allah ba ni kaza ya Allah ba ni kuɗin nan ya Allah ka bani matan nan ya Allah ka bani duke nan ya Allah matsayin nan ko da sai masa za ka yi ka ce in alheri ne sai ka ji ya ce a'a ai insha Allahu alheri ne saboda shi yana ganin mizanin sanin alherin a gunsa yake Allah ake bar wa sanin alherin ba kai ne kake sanin alherin ba ya Allah abin da ka san shine alheri a gare ni a rayuwata Allah ka bani kullum ya zama wannan ita ce addu'arka ba yanke hukuncin menene alherin ba a ƙarshen wannan addu'a ya ce wa a'udhu bika min sharri nafsi kuma ina neman tsarinka daga sharrin kaina duk ɗan adam a kansa yana da nasa sharrin da Allah maɗaukaki ya sanya masa tare da shi san zuciya san ya karkace san zalunci sai idan Allah ya shiryar da shi yana son ya karkata a bar shi ya yi abin da yake so shi yake kira yanci a ba shi dama da yanci ya yi abin da ya ga dama haka ɗan adam yake so Allah kuma bai halitti ɗan adam ya zama mai irin wannan yancin ba yancin ɗan adam yana da iyaka yana da ƙaidi akwai sasarin da aka sa masa الإمام مسلم يروي أشين صحيح صدق علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da ni qul a cikin addu'ar ka ya aliyu ka rika cewa Allahumma hdini wa saddidni ya Allah ka shiryar da ni ka daidaita ni ma'ana ka shiryar da ni akan hanya kar in bauɗe kar in karkace kar a shatale ni in miƙe ɗoɗar in bi hanya sannan kuma ka daidaita ni kada abin da nake nema in rasa samunsa shine daidaito to shine sai ƙarasa masa sai ce wadkur bil huda in kana roƙon shirya a gun Allah to ka tuno hidayataka ila tariqi ko hidayataka at-tariqa ka tuno shiriyuwarka zuwa ga hanya in kana tafiya a jeji kana za ka je wani ƙauye baka san hanyar ba saboda babu hanya za ka yi farin ciki idan ka tambaya aka nuna maka ga hanyar da za ta kai ka zuwa garin da za ka je za ka yi baƙin ciki idan ka yi tafiya mai tsawo sai daga baya ya bayyana a gare ka cewa ba nan ce hanyar ba za ka samu damuwa to irin yadda kake son a ɗora ka a hanya ka tafi ka kai ga gaci ka cimma burinka ba a ce maka ba nan ce hanyar ba a duniya to haka kai fatan in ka roƙi Allah shiriya ta zama ita ce hanyar shiriyar ka da har aljanna babu dawowa idan kuma ka roƙi Allah ya daidaita maka lamarinka to yace ka tuno wasadada sadada sahmi irin yadda mafarauci in zai yi farauta yakan daidaita kibiyarsa ya auna ta yayi saiti to wannan saitin ka roƙi irin wannan saitin a duk al'amuranka Allah ya baka saitin abin da kake nema ka same shi ka daidaita akan hanya ka tsaya akan hanya daidai wa daida Allah ya samu dace sa'ad radiyallahu ta'ala anhu ya ruwato cewa wani balaraban ƙauye ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce da shi allimni kalaman aquluhu yace ya rasulullah gaya mini wata magana da zan faɗa ila an kala har yace masa annabi sallallahu alaihi wasallam yace da shi qul ka ce allahumma ighfirli warhamni wahdini warzuqni ya allah ka gafarta mini ka ji kaina ka shiryar da ni ka arzuta ni mafi yawan mu mu yanzu mun fi kawo na ƙarshe ya allah ka arzuta ni ya allah maganin talauci ya allah kuɗi ya allah kuɗi kaɗan za ka ji mutum yana roƙon allah ya allah ka shiryar da ni gashi kuma shi yana ji a zuciyarsa yana da matsala a shiryan nan yana bin son zuciyarsa yana bin abin da yake so amma bai taɓa tunanin cewa Allah subhanahu wa ta'ala in ba a samu shirya ba to komai ya baka na jin daɗi a duniya hasara ce duk irin arzikin da zaka samu duk matsayin da zaka samu in baka shirya akan hanya ba to ka taɓe Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu Allah shiryar da mu akan hanya har zuwa ƙarshen rayuwar mu wannan muslim ne ya rawaito sane ce haka annabawa suke suna roƙon Allah maɗaukaki musamman ku duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka gafarta masa komai amma kullun yana addu'a yana cewa Allahumma ya muqallibal qulubi wal absar ya Allah wanda yake jujjuya zukata da gannai ya Allah ka tabbatar da zukatanmu akan addininka manzon Allah nake wannan addu'ar ka sanya ta ya kai bawon Allah wannan addu'ar ka riƙa yin ta a cikin sallarka da kuma ka riƙa yin ta a cikin rayuwarka Allah ya shiryar da kai yadda yake jujjuya zukata ya sa wannan kafiri ya sa wannan mumini ya sa wannan mutumin kirki wannan kuma ya koma fasiki ka roƙe shi kullum ya daidaita zuciyarka ya tabbatar da ita akan addininsa shiriya ta zo a cikin littafin Allah da ma'anoni da yawa alfairoza badi yana bayanin cewa shiriyar Allah maɗaukaki iri hudu ce ta zo a kan yanayi guda hudu ta farko alhidayatu lati amma biha kulla mukallafin min al'aqi wal fitna irin shiryar da Allah bai wa duk wani mukallafi ya bashi hankali ya bashi dabara da tunani shine alfitna kaifin hankali wal ma'arif ad-daruriyya da kuma ilmomi da dole a san su inda kana da hankali ka san daidai ka fahimci abin da zai amfane ka ka fahimci abin da zai cuce ka shi yasa ake cewa yaro in bai kai tamyizi ba akwai wasu hukunce hukunce da ba za a sa shi a kai ba tamyizi shine kamar shekara bakwai yadda yaro ya san abu kaza zai amfane shi abu kaza kuma zai cuce shi in aka ce ɗauki garwashin wuta zai ce ba zai ɗauka ba saboda ya san yana ƙona hannu yana ƙona jikin mutum to Allah maɗauki yana shi wannan ita kanta shiriya ce daga Allah Allah ya baka wannan irin hankali da kaifin tunani yadda zaka bambance abu da yake mai kyau da kuma marar kyau Allah maɗauki yana cewa rabbuna allazi a'ata kulla shay'in khalqahu thumma hada to wannan ita ce shiriyar ubangijinmu wanda ya baiwa kowanne halitta duk abin halitta Allah ya bashi halittarsa duk abin da Allah ya halitta ya halicce shi kuma sannan hada sai ya shiryar da shi ya shiryar da shi ga sanin cewa in ka ga maciji ka kiyaye in ka zo kusa da shi ya samu dama zai sare ka in ka ga wuta ka kauce kaya kar ka taka ta saboda me ka san za su cutar da kai wannan shiriya ce ta daban ta wannan bangare din shiriya ta biyu ita ce wadda Allah ya sanya wa mutane da addu'ar da ya yi musu akan harshen annabawa da saukar da alƙur'ani wanda Allah maɗauki na cewa waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina mun sanya su shugabanni yahduna bi amrina suna shiryarwa ko suna shiryuwa wato da umarninmu wannan ita ma nau'i na biyu kenan na shirya da yake sanyawa akan harshen annabawansa ta uku ita ce at-tawfiq alladhi yahtassu bihi man ihtada taufiki da gamdakatar da Allah yake yi ya sanya mutum ko ya sanya wa mutum shiriya a zuciyarsa diya da kake son ka shiryu ko ka shiryar da wani ba za ka iya ba sai Allah maɗauki ya so haka Allah gaya wa manzansa sallallahu alaihi wasallam innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha to shiriyar anan ita ce ta taufiki shiryar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi wadda Allah madauke ce wa innaka latahdi ila siratin mustaqim ita kuma nan ita ce hidayatu albayani wad-dalalati wato shiriya ta bayani ta wa'azi ta shiryarwa ta cewa ya ku jama'a ku buri kaza za ku shirya to annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wannan shiryar mai wa'azi shi ma yana da irin wannan shiryarwar ya gaya wa mutane a yi kaza shine daidai za a tsaya a hanya amma a sanya shiriya a cikin zuciya mutum ya tsaya akan hanya to wannan ba mai iko a kansa sai Allah ita ce nau'i na uku na wannan hidaya na hudu alhidayatu fil akhirati ila aljannati ran kiyama in an gama hisabi Allah ya shiryar da yan aljanna su shiga aljanna ita ma shirya ce sai an shiryar da su Allah madauki yana gaya mana dangane da yan aljanna za su ce alhamdulillahi alladhi hadana li hada bayan sun shiga za su ce mun gode wa Allah muna yaba wa Allah wanda shine ya shiryar da mu zuwa ga wannan hanya kuma muka shiga cikin waɗanda Allah ya bamu wannan rabo ya ku bayan Allah waɗannan nau'o'i na shirya a kullum a cikin rayuwarmu mu rika neman Allah ya shiryar da mu a kansu to zan tafi zuwa ga sabubba da suke sanya wa mutum ya samu shirya mu faɗe su da gaggawa sabubban da in ka bi su kake aiki da su za ka samu shiriya kafin mu shiga wannan yana da kyau ka sani ya kai bawan Allah shiriya asalinta ta Allah ce a ganin damarsa take amma sababinta yana hannun ɗan adam sababinta yana hannun ɗan adam ma'ana kai za ka aikata sababi sannan kuma Allah maɗaukaki sai ya shiryar da kai in ka zauna baka aikata sababi ba Allah sai ya barka wani shi ake ce ma khudlan khudlan shine a barka babu taimako babu shiriya Allah tsare mu muna roƙon Allah ya taimake mu na farko addu'a ka rika addu'a Allah shiryar da kai kada ka rika jin alfaharin cewa ka tsallake Allah ba zai batar da kai ba Allah madaukaki umarnin mu yayi mu yi masa wannan addu'a ihdinas siratal mustaqim rabbi a'inni wala tu'in alayya duk annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗin waɗannan addu'o'i wahdini wa yassiril huda li ya Allah ka shiryar da ni ka sauƙaƙe min shiriyar ta zama mai sauƙi a gare ni wal isti'azatu min ad kuma ka nemi tsarin Allah daga kishiyar shiriya ya Allah ka tsare ni daga shirka Allah ka tsare ni daga kafirci Allah ka tsare ni daga duk abin da zai batar da ni daga kan hanya manzo sallallahu alaihi wasallam na cewa Allahumma inni a'udhu bi izzatika la ilaha illa anta an tudillani ya Allah ina neman ina roƙonka ya Allah ina neman tsarinka bi izzatika da izzarka da buwayarka ina kamun kafa da ita ya Allah la ilaha illa anta babu wanda ya cancanta a bauta masa sai kai ina roƙonka ya Allah an tuzillani ka tsare ni daga a ce ka batar da ni wa yake wannan addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ne kafi buƙatar wannan addu'a tunda ko manzo sallallahu alaihi wasallam yayi irin ta sannan abu na biyu daga cikin sabubban shari'a al-iman imani shi kansa imani in mutum ya yi imani Allah yana shiryar da shi wa man yu'min billahi yahdi qalba duk wanda ya imani da Allah to Allah zai shiryar da zuciyarsa fala budda min jazmil qalbi dole ne zuciyarka ta tsaya tsam babu kokonto ta tabbatar da imani da Allah to shi kadai wannan sababi ne da Allah maɗaukaki zai shiryar da kai a sabo a dalilinsa abu na gaba at-taubatu wal inaba tuba da komawa zuwa ga Allah shi ma sababi ne da zai sa Allah maɗaukaki ya shiryar da kai Allah maɗauki yana gaya mana inna hadha al-qur'ana yahdi lillati hiya aqwa sannan Allah maɗauki yana cewa qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katiran mimma kuntum tukhfuna min al-kitab wa ya'fu an katir قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين duk waɗannan ayoyi ne da suke nuna mana muhimmancin mutum ya tuba kuma ya riko da alkur'ani riko da alkur'ani shi kadai shi ma sababi ne babba na samun shiriya sannan almujahada kokari da yunkuri a addini shi ma sababi ne na samun shiriya wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana in kana kokari a addinin Allah to Allah zai shiryar da kai kada ka zauna ba ka taimakawa addini ba ka kokari sai Allah maɗauki ya barka ba tare da taimakon shiriya ba sannan daga cikin sabubban shiriya akwai as-suhbatu tayyiba ka samu abokai na kwarai duk abin da za ka yi ka nemi mutanen kirki su zama tare da kai duk hulɗoɗinka ya zama cewa kana zama majalisarka abokanka mutanen kirki ne ina za ka tare da mutanen kirki ina ka je tare da mutanen kirki wannan shi ma sababi ne da zai sa ka samu wato shiriya hayrana lahu ashabun yad'unahu ila alhuda atina qul inna hudallahi huwal huda mutumin da Allah mulki ke bamu labari gashi ya rude yana da sahabbai abokai suna kiransa taho zuwa gare mu qul sai Allah madauki ce kace inna hudallahi huwal huda shiriyar Allah ita ce shiriya don haka kullum abokanka su zama mutanen kirki Allah madauki yana gaya mana innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda saboda samari ne suke tare da junansu Allah madaukaki yake ba mu labari cewa samari ne amanu bi rabbihim sun yi imani da ubangijinsu wa zidnahum huda sai muka ƙara musu shiriya Allah ka ƙara mana shiriya daga cikin sabubban shiriya har yanzu akwai ali itisamu billah ka riko da Allah duk inda Allah ya ce ayi to a ganka an duk inda Allah ya ce kar a bi to kar a ganka a wurin ومن يعتصم بالله فقد هدي ila صراط مستقيم duk mutumin da ya riko da Allah to an shiryar da shi zuwa ga hanya madaidaiciya Allah madaki kuma yana cewa fa ammal ladina amanu billah wa atasamu bi fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin wa yahdihim ilayhi siratan mustaqima gani in kai riko da Allah to Allah madaki zai shiryar da kai zuwa ga hanya madaidaiciya sannan abu na gaba ta'atul rasuli sallallahu alaihi wasallam babban sababin Allah shiryar da kai kai da'a ga manzon Allah kar ka rena manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce ga hanyar sa kai kuma ka ce kana nan akan hanyar ka ta iyaye da kakanni da gargajiya abin da kaga dama shi za ka yi wannan karkacewa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam an ce ga sunnarsa ga hanyarsa to ita ce hanyar ka muddin kana son ka rabauta kuma ka zama a cikin shiriya Allah maɗauki yana gaya mana wa in tuti'uhu mene tahtadu in kun masa da'a to za ku shirya babu mutumin da Allah zai shiryar in ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya tsare mu sannan daga cikin sabuba har yanzu kwadayi akan sanin gaskiya shi kansa wannan sababi ne da Allah zai shiryar da kai ka zama cikin mutanen da suke bincike su san gaskiya karka ce ai rudanin zamanin ne yayi yawa kowa da hanyarsa an bi wannan wallahi sai kai ma rasa su waye ma masu gaskiya wannan ba hujja bace ran kiyama ka tsaya gaban ubangiji haba bawan Allah Allah ne fa zai tsaye da annabi Isa ya tambaye shi kai ka ce wa mutane su bauta maka kai da mahaifiyarka in za a tsaye da annabi a tambaye shi akan abin da ya shafi tauhidi waye kai da zaka ce ba za a tsaye da kai ba wani ya dauka addinin ma dama na ustazai ne in an ce ga abin da za ka yi sha mu dama ai mu ba mu ba taso da wannan hanyar ba a'a kowa sai Allah ya tambaye shi yadda Allah zai tambayi annabawa haka zai tambayi talaka haka zai tambayi mai mulki haka zai tambayi mai kuɗi haka zai tambayi marar kuɗi kowa sai Allah ya tambaye shi akan abin da ya aikata ya bi abin da Allah ya ce ko babu fasawa don haka a rayuwarka kana son shirya to zama kana da kwaɗayin ka san gaskiya ka riƙa bincike in aka rarraba wannan yayi nan wannan yayi nan kar ka zauna ka ce ai duk inda aka bi daidai ne wallahi ba daidai bane hanyar Allah ɗaya ce ka bincike ta ka bi ta anan tsira yake Allah kyauta mana sannan at-tajarrudu min al-hawa ka tsiraita daga san zuciya shi ma sababi ne da Allah zai shiryar da kai saboda shi in zuciyarka dama a buɗe take tana neman hanya to sai ga Allah nuna maka hanya in ko kana da son zuciya ka ginu akan wani abu ka ce duk yadda za a yi ba za a rabu ba za a raba ka da shi ba to shikenan sai ka zauna akan wannan ba za ka ga shirya ba a rayuwarka Allah ya tsare sannan bara'atul qalbi wa tawadhu'uhu saura daya zuciyarka ta kubuta ta samu tawaru'u lillahi ya zama kana kaskantar da kai banda takabburanci banda hassada banda makirci ga wani banda yaudara ya zama kullum a rayuwarka san daidai shine yake gudanar da rayuwarka to irin wannan halin yana sa Allah subhanahu ta'ala ya zama ya shiryar da kai Allah ya ce yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim wanda Allah madauki zai shiryar da shi zuwa ga aljanna shine wanda zuciyarsa kubutacciya ce ba shi da hasada ga 'yan uwansa baya mugun nufi baya mummunan kulli ga kowa yana zaman lafiya da san alheri ga kowa baya wani abu na ƙasa ƙasa don ya zagon ƙasa ga wani kullun tunaninsa alheri ya ji ga kowa alherin da zai samu ko abin da wani zai samu ba zai hana nasa ya zo ba babu wani ɗan adam a duniya da zai iya hana maka abin da Allah ya rubuta maka don ka baka buƙatar makirci baka buƙatar kulli mummuna kullun ka samu zuciya salima abu na ƙarshe ka so zancen Allah san maganar Allah wato san alkur'ani da san kuma karanta shi da kaskantuwa zuwa gare shi da saurarensa in an kira ka zuwa ga hanyarsa kar kai girman kai kar ka nuna kai ma kafi kowa sani a'a ka miƙa wuya zuwa ga hanyar Allah ka so zancen Allah Allah subhanahu wataala sai baka shirya ya Allah muna roƙonka ka ba mu shirya baki ɗaya mu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma a'izz al-islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا الله من روقانك كدورا مو أتفركي مددشي الله كشير يد مو كشير يد زكاة مو ya zama suna son gaskiya suna son su bauta maka suna son su bi manzanka sallallahu alaihi wasallam Allah karka sanya mana son zuciya son zuciyar da zai hana mu karbi gaskiya Allah ka dora mu akan tafarki madaidaici tun a cikin wannan rayuwa har ƙarshen rayuwar mu ya Allah muna roƙonka ka shiryar da samarinmu Allah ka ɗora su akan hanya Allah ka raba su da dukkan karkatacciyar hanya da za ta raba su da aƙida mai kyau da tunani mai kyau Allah kar ka ɓatar da su zuwa ga shirka Allah kar ka ɓatar da su zuwa ga bidiyo'i Allah kar ka ɓatar da su zuwa ga duk abin da ya sabawa hanyarka hanyar manzanka sallallahu alaihi wasallam Allah ka raba su da shaye-shaye Allah ka raba su da saban Allah iri-iri zinace-zinace da luwatsi ya Allah ka dawo da su kan hanya tafarki madaidaici tafarkin da zai zama abin alfahari su mutu a kansa ya Allah ka shirya da shugabanninmu ka dora su akan hanya ka amfani al'umma da su ka karka bar su da dabarar su Allah ka dora su akan duk abin da ke shine mai amfani a gare su da kuma al'umma Allah subhanahu ta'ala kai kadai muke roƙo Allah ka bada zaman lafiya da kuma dukkan alherai ga wannan ƙasa tamu ya Allah ka taimaki dukkan ma'aikata akan aikinsu ka taimaki 'yan kasuwa akan ayyukansu ya Allah dukkan wanda yake da wata damuwa a gidansa tsakaninsa da iyalinsa ya Allah ka warware masa Allah ka ba su zama lafiya Allah ka tsare dukkan fitintunu da za su auko mana tashin hankali a wannan ƙasa ko kuma tashin hankali a cikin gidajenmu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad